أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والسدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القطب المختوم وبرزخ المحمدية وقطب الأطباب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خلف العلباس الشيخ السيد إبراهيم الناس ورضي الله عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من دعوة كراتون وانا لساتنا من أوضاع المسالك إلى ألفية بن مالك وانا وانا شيني حلقة نبيار inda za mu ci gaba da inda malam yake cewa wal qaul to abin da ake cewa qaulu kuma mun yi magana akan al kalimatu mun yi magana akan al kalamu mun yi magana akan al kalimu haka ne yanzu za mu yi magana akan in kaji an ce qaulu to shi kuma me ake nufi kuma na ce ibaratu shi kuma bayani ne koko ma'ana fassara ce adil lafzi daga lafazi game da lafazi a dalli ala ma'anan wanda yake shiryarwa a bisa wata ma'ana shi ma lafazi shi ma kaulu zaka iya gaya mawa kowace irin kalma kowane irin lafazi kaman zaidu zaka ce kaulu ne kaman kama zaka ce kaulu ne kaman ila zaka iya ce mai kaulu ne shi ma fa huwa a'ammu min al-kalami shi ya fi zamantowa mafi gamewa daga alkalamu. Wal kalimi ya fi samun gamewa daga kalimu. Wal kalimatu ya fi samun gamewa daga kalimatu duka. Shi kaunu ya fi umumi ya fi samun gamewa daga kalamu, ya fi samun gamewa daga akan kalimu, ya fi samun gamewa akan kalimatu. Dalili zai maka bayani ga taliki nan da za mu je a kasa amma mu ƙara sanan kenan. Umuman mutlaqan kuma ganewar saki ba wai saki ba kaiji la umuman min wajihin ba wai ganewa ta wata fuska ba mun yi bayanin akan al'umumul wajhi a can baya to mu dan kuma mu sake yin magana akan umumul wajhi kaɗan don ya haska mana in aka ce al'umumu mutlaqan a kiyaye waɗannan ka'idoji ne wanda idan ka kiyaye su to za su taimaka maka ko a wasu karatu duka za a ce maka abu kaza da abu kaza suna da umumi min wajhi za su yi za a yi maka kuma suna da umumi mutlaqun to in ka gane su to zaka yi ana faɗan haka kawai to tunanin ga umumi min wajhi min wajhi da umum da umumi mutlaqan zai zo maka kwakwalwarka sai ka bambance kawai umumi na wajhi shine wanda muka bayani a jiya kalma su haɗu wajen ba da wata ma'ana idan suka haɗu wajen ba da wata ma'ana su duka kaman alkalamu da alkalimu suna gaskatuwa akan abu ɗaya alkalamu da alkalimu idan ka ce ƙadi ƙama zaitu kalmomi nawa muka samu uku ƙad kalma ce ƙama kalma ce zaitun kalma ce mun samu kalma uku ko saboda kuma shin kai da nake ba labarin nan shi maka hakika zaidu ya tsaya ka fa'idanci ko baka fa'idanci ba ma'ana ka fahimci me nake faɗa ko ban faɗa ba ka baka fahimta ba to saboda ka ai shi kalamu an yi tarihi shine ma yahsulu sukutu alai ko in dai magana ne magana magana da baka sauraron sake faɗin wani abu ka gane sabuwar da ke gaya maka shi ake cewa kalamu saboda ka shi kan kama zaidun kalamu ne sannan bakin shi nawa ne uku a ba baki nake so ce ba kalmomin shi nawa ne uku sannan bayan kalamu ne kuma kalimu ne kalamu ne kalimu ne saboda an samu kalmomi ha uku a ciki kaga nan da kalamu da kalimu sun haɗu akan abu ɗaya duka to akwai inda kuma ake samun kalamu shi kuma ba kalimu bane kamar ka ce kama zaidun kalamu ne dan jumla ce mufida amma kalmomin nawa ne biyu ne saboda nan kalamu ne ba kalimu ba ne akwai inda ake samun kalimu shi kuma ba kalamu ba ne idan ka ce in kama zaitun in zaidu ya tashi kaga in kalma kama kalma zaidun kalma an samu kalmomi nawa nan kalimu ne shi kuma ba kalamu ba ne kaga sun haɗu a wajen kankama zaidun kalamu ne kalimu ne kalamu ya ɗauki kama zaidun shi kadai ba kalimu ba ne kalimu ya ɗauki in kama zaidun shi kadai ba kalamu ba ne to wannan al'umumu wal khususu alwajahi kenan sun samu umumi da khususi ta wata fuska shi ne muka yi bayani a baya dalilin dawo da wannan magana saboda yanzu za mu yi magana akan umumi da khususi mutlaka to shi kuma tsakanin alƙaulu tsakanin shi da alkalamu mun dai san me kalamu da tsakanin shi da alkalimu mun san dai me kalimu da tsakanin shi da alkalimatu mun san dai menene alkalimatu to akwai umumi amma shi umumin mutlaki bi ma'ana shi alƙaunu a ammumin hunna a ammumin hunna ya fi su duka samun umumi dalili ma'ana shi alƙaunu kad kama zaidun kalamu ne ko kalimu ne haka ne sannan kuma alƙaunu ne an fahimce da kyau kaga alkalim alkauli ya shiga nan sannan ka ce kama zaidun kalamu ne amma ai ba kalimu ba ne amma kuma alkauli da an gane kuwa zaidun kawai ba kalamu ba ne ba kalimu ba ne kalimatu ne ko tunda ku haɗe ne kawai sannan shi ma kauli ne sannan kuma idan ka sake cewa in kama zaidun kaga ba kalamu bane ba kalimatu bane ko menene anan kalimu ne in kama zaidun kalimu ne kalimu ne to sannan har ila yau kauli kaga shi kauli ya gane su dukkaninsu su nawa su uku duka shi alkaulu kalamu ne ko alkalamu ƙaulu ne alkalimu ƙaulu ne alkalimatu ƙaulu ne to sannan shi kuma yana ɗaukan wata fuska wanda dukkanin su uku su kuma ba su shiga nan ba idan ka ce gulamu zaidin yaron zaidu ba kalamu ba ce dan ba jumla ce mun fida ba da ce maka gulamu zaidin yaron zaidu da ya same shi wani hali yake ciki kaga ba kalamu ba ne sannan ba kalimu bane tunda kalmomin ba su kai uku ba ko ba gaba sannan kuma ba kalimatu bane tunda an samu tafsiri gulamu saidi amma kuma kaulu kaga shi dukkanin su yana shigan cikin su shi kuma ya keɓanta da wani abu wanda ba wanda ya shiga wannan su kuma ba su keɓanta da wani abu wanda shi bai shiga ba to al'umumi mutlaki kenan ga lamba ta ɗaya nan a wayan shi ma lamba ta ɗaya ne ya sa an gani wajen ƙarshen umuwan min wajehi to a sako ƙasa. Zabitul umumin mutlaki. Ƙa'idar da ake gane umumi mutlaki shi ne, an yaji ta ni'an lafzani shi ne lafuzza guda biyu su haɗu. Fisidiki cikin gaskatuwa ala shi'in akan wani abu. Wayan farid wahidin min huma sai ɗaya daga cikin su sai ya waru wa kuwa al'ammu shi ne mafi gamewa ɗin kenan shi wanda ya fi samun umumi istitiki da gaskatuwa ala shay'in akan wani abu la yasduqu alaihi al-akhar wanda shi kuma ɗayan ba zai gaskatu akan wannan abun ba kamar dai da muka bada misali dai an fahimci misalin na bayar a baya don haka shi kaulu yayi umumi dukkanin su yana shigan musu ana fahimta to mun gama da wannan bayanin malai ce wasu ɗulaƙul kalimatu wasu ɗulaƙul kalimatu ana sakin kalma a ce kalma wai yuradu bi hal kalamu amma kuma abin da ake nufi ne ka magana cikakkiya ana fahimta na'u kwatan kwatin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala nake kalla a'a ba haka sha'anin da labarin yake ba innaha wannan maganar kalimatun wata magana ce huwa qa'iluha wanda shi ne yake faɗin ta wannan kafirin da yake burin a mayar da shi zuwa duniya wa zalika a saki kalimatu ana nufin kalamu da ita kasirun yana zuwa da yawa da yawa a larabci la qalilun ba dan kadan bane to a kiyaye nan nan in ka lura kaman ikrari ne yake mai ibn malik ana ke goyi bayan ibn malik ba a wannan magana shi in ka koma baitul alfiya yace wakil matun bi hal bi ha bi hal kalamu qad yu'am ina daga baka bai shi yake cewa wakil matun bi hal kalamu qad yu'am akan nufi kalamu akan nufi kalmar kalimatu ana nufin kalamu da ita amma sai ce kabiyu am kaɗan ne yake zuwa saboda kad in ta zo bayan fi'il mudari tana fa'idantar da ta kalili ne saboda shi ibn malik ya ce kaɗan ne yake zuwa to shi nan kamar raddi ne yake mai ce gaskiya ba kaɗan bane da yawa ne sai kaga yayi bai yi itirari abin da ba na yake nufi a nan a la ilaha illallah ne yake ce mata kaga ai kalma kace kalmatu shahadati kalmar shahada amma ko ba kalma bace magana ce cikakkiya ashe akan ce kalma ana nufin magana gaba daya akan ce kalma ana nufin magana gaba daya nan ma akwai dan ta'aliki gayi nan a nan ba na biyu ko shi ma a nan nan ba na biyu ne yawa gaban huwa ka'ilu ha ko to a sako kasa ad-damiru lamiri ki innaha a ayar ba ya ce kalla innaha ba to lamirin ne yake sanye maka magana a kai wannan lamirin na innaha wa fi qa'iliha ba ga ganan huwa qa'iluha ba to wadannan lamiran na innaha wannan hawo din da aka jona mata inna a jikin ta ma'ana wannan hadin da qa'iliha ko qa'iluha qa'iluha to wannan ha hadin yake so yi maka magana akan su wadannan lamiran من الآية الكريمة الوانا نسكذوا أتكم وانا آية بجرمة إشارة سنانوني إلى قوله تعالى إذو أفضل الله مدوك جنسو تسركي حكاية عن الإنسان دنيانا كوي كوي ومغانا دمتو إفادا إذن جاء عذاب رانا القيامة قام وانا هاهاد تو حكاية نيجا وانا فضل رد رجعوني رد رجعوني لألي أعمل صالحا لألي أعمل صالحا فيما تركته rabbir juquni la'alli a'malu salihan fima taraktu ya ubangiji kuma da ni mana ko na aikata aiki na gari cikin abin da na bari a duniya to wannan jumlar gaba ɗaya na rabbir juquni din nan la'alli a'malu salihan fima taraktu min suratul mu'minina wa wa mislul ayatil karimati haka nan kwatankwacin wannan ayar bai girma kauluhu alaihi salatu wassalamu fadin annabi bai kirala da aminci asdaqu kalimatin mafi gaskiyar kalma qala ha sha'ir wanda mawaki ya fade ta kalimatu labid bin rabi'ata ita ce kalmar labid dan rabi'ata yace ala kulli shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la ma'ala tazailu yace ala ku saurara ku fada ka kuji kullu shay'in dukkan wani abu ma khala Allah in dai ba Allah bane babu ƙarya ne babu ji shine wannan baitin yanzu fa ya tashi daga baitin labidi ya koma hadisin annabi dan annabi ne baitin na labidi ne amma annabi ne ya maimaita shi hadisi yana bukhari yana muslim annabi ne ya maimaita shi ce mafi gaskiyar kalmar da wani mawaki ya faɗa shi ita ce kalmar labidi da ya ce ne ala kullu shay'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahala tazailu to ala kullu shay'in ma khalallaha batilu iya na annabi ya ya maimaita wannan baitin nan ne wato nan sufaye suna kafa hujja da wannan baitin da can kafa hujja wajen tabbatar da ma'arifa wajen tabbatar maka da Allah da kore maka dukkan wani Allah saboda kana duba sharhin Imam Nawawi da ya mai sahihu Muslim zaka ga ya ce zahibun mudmahillun tafiyayye ƙararre mudmahillun ƙararre wanda babu shi Allah ne kawai ke da tabbata har abada kaga kalma ce ta ma'arifa annabi ya maimaita saura ka ce ta zamanto mahallin istishhadin sufaye akan tabbatar da Allah shi kadai ne baya wani mai tasiri cikin duniya da lahira in ba Allah ba to to ana fahimta to kaga annabi ya ce kalma alhali ga shi jumla ce guda an fahimta wata kulu za ka iya cewa hafizu kalimata zuhairi hafizu kalimata zuhairi ai na haddasa kalmar zuhairu turidu kasidatan lahu bi ya kana nufin ma kasida zuhairu din gaba daya za ka iya haddasa mu'allaka ta imru'ul qais sai ka ce hafizu kalimata imru'ul qais na haddace kalmar imru'ul qais kana nufin ifanar shi ka haddace gaba daya kaga kasida ce da tsawonta amma ka ce mata kalma to akan saki haka to na ganin sai mu takaita anan ko alhamdulillah a nan za mu tsaya wannan karatu na halkanmu na biyar a cikin wannan littafi na audahul masalik ila alfiq min malik kamar yadda dai a ƙarshen kowane karatu muka ba da namban waya saboda ƴan uwa masu kira don tambaya ko kuma ta whatsapp shi ne 08024365115 ɗan uwan ku cikin sha'anin Allah Abubakar Umar Sharif Sufi anguwan Kanawa sabon garin Zaria Kaduna State a faffaɗar ƙasa Najeriya